الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da saba'in da shida a cikin karatunmu na suratul baƙara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da saba'in da bakwai mai Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, An tuwallo wujuhakum. wato ku juyar da husakunanku fi salati a cikin sallah ibalal mashriqi wal maghribi wato wajen mahudar rana ko wajen mahaɗatta wannan laisal birra wannan ba shi bane yin biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala ku kallaci alƙibla ko ku baiwa alƙibla baya wannan ba shi bane yin biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin wannan ayar lokacin da ta sauko kiristoci inda suke fuskanta suke bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala suna kallon inda rana take hudowa ne sai su yi bauta a wannan guri su fuskanci wannan guri su dinga bauta sai suke raya cewa sun fi kowa daga cikin bayin allah kusanci a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala su kuma yahudawa sun kasance suna fuskantar baitul maqdis idan za su yi ibada inda ita kuma wannan shine almagrib din wajen mahaɗar rana nan suke fuskanta su bauta wa ubangiji tabaraka wa ta'ala sai suke da'awar cewa sun fi kowa kusanci a wajen Allah daga cikin bayin Allah duk wanda yake so ya zamanto masoyi ne na Allah ya zamanto ɗan aljanna ne wanda Allah ta'ala ba zai mai azaba ba a gobe kiyama shine ya kasance ɗaya daga cikinsu to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar saboda ta bayyana cewa fuskantar baitul maqdisi ko fuskantar inda kiristoci suke fuskanta su bauta wa Allah wannan ba shi bane da'a ga Allah idan aka ce albirru shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal af'al wato dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so na kyautatawa ɓangaren abin da ya shafi maganganu ne ko ɓangaren abin da ya shafi aiki ne wato wannan shine ake cewa albirru da Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to wannan ba shi bane da'a ga Allah laysal birru an tuwallu wujuhakum wannan qira'al kenan ko qira'an nafi'a almadani nafi'a almadani da shi da abdullahi ibn katsir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basari da abdullahi ibn amir ashami da asim ibn abin najud al-kufi riwayar shu'uba da aliyu ibn hamza al-kisa'i waɗannan dukkaninsu suna karanta laisal birru an gane ko an tuwallu wujuhakum amma al-imam hamza ibn habib az-zayyat al-kufi da asim ibn abin najud al-kufi riwayan habs shi kuma yana karanta laisal birra an tuwallu wujuhakum an gane ku sai ya zamanto albirra a kira'al jumhur sai ya zamanto ismu laisa ne a kira'al hamza da riwayan habs ana asim sai ya zamanto khabaru laisa ne yanzu da muka ɗauki kira'a tamu ta kira'an nafi almadani laisal birru an tuwallu wujuhakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce albirru yin da'a ga ubangiji tabaraka wa ta'ala laisa an tuwallu wujuhakum ba shine ku juyar da husakunan ku ba fi salati a cikin sallah qibalal mashriqi wal maghribi wajen mahudar rana da kuma mahaɗata nazala wannan labari ya sauko raddan saboda mayar da martani alal yahudi akan yahudawa wannan sara da kiristoci haitsu za'amu zalika yayin da suka raya hakan ɗin yayin da suke ganin cewa wannan shine yin biyayya ga Allah in kana so ka samu mai biyayya ga Allah ta'ala san fursan ɗari bisa ɗari shine ka same shi akan aƙidar yahudawa ko ka same shi akan aƙidar kiristoci kamar yadda ayoyi na baya suka yi bayani a kai wa ƙalu lan ya dukkulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to shine ana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka ubangiji ta'ala ya ce walakinnal birra wato sai dai aiki wanda yake abun soyuwa a wajen Allah aw walakinnal birra ay walakinnal birri sai dai ma'abucin alkhairi ma'abucin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ƙuri'a bi fatihil ba'i an karhanta da yi wa an karanta da yi wa ba wasali sama walakin nalbarra wato sai dai mai biyayya ga Allah mai kyautatawa ga Ubangiji to wannan ma walakin nalbirra da kuma walakin albirru ko walakin nalbirra wannan ita ce ƙira'ar jumhur jumhurul ƙurra'i wato sun karanta walakin nalbirra abdullahi ibn kathir al-makki hamza ibn habib az-zayyat al-kufi aliyu ibn hamza al-kisa'i al-kufi asim ibn abin najud al-kufi abdullahi ibn amir ash-shami waɗannan ƙurra'u guda biyar daga cikin ƙurra'u saba'a sun karanta walakin nalbirra amma al-imam nafi al-madani da abu amur ibn al'ala albasari sun karanta walakin birru a gane ko walakin khafifun warfa'il birra amma fihi ma wa muwassin saqaluhu samma shulshula kamar yadda al-imamu shatibi ya faɗa walakin birra wato sai dai ma'abucin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine man amana billahi wal yawmil akhir shine wanda ya siffantu da waɗannan siffofin ya zamanto ya ba da gaskiya da Allah ya gaskata da Allah da zuciyar shi ya yi furici da harshensa cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ɗaya-ɗayan sarki wanda ya cancanci abota mushi sannan kuma da gaɓaɓuwan shi ya bayyana hakan ɗin ta hanyar bazama wajen aikata abubuwan da Allah ta'ala yake so da kuma kamewa daga aikata abubuwan da Allah ta'ala baya so wal yawmil akhir sannan kuma ya ba da gaskiya da rana ta ƙarshe dukkan abin da yake haɗe da rana ta ƙarshe irin abin da ya shafi tayar da bayin Allah daga cikin kaburburansu su je su tattara a guri ɗaya a gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala irin abin da ya shafi ƙetare siraɗi irin abin da ya shafi mizani za a ɗora ayyuka na bayi wani lokacin bawan za a ɗora wani lokacin takarrun wani lokacin aikin kanshi irin abin da ya shafi aljanna da wuta kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya bayani a cikin alkur'ani ya zamanto ya imani da ranar lahira jumlatan wa tafsilan kenan wal mala'ikati sannan kuma ya imani da mala'ikai cewa su bayi ne waɗanda suke masu daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala masu daraja a wajen bayin Allah na gari walkitabi sannan kuma ya imani da littattafai wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da su akan annabawan shi wannabiyina sannan kuma ya imani da annabawa na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a dunkule cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai ambaci sunayensu ba a cikin alkur'ani da kuma waɗanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunayensu a cikin alkur'ani wa atal mala ala hubbihi sannan kuma ya bayar da dukiya ala hubbihi lahu tare da san shi ga wannan dukiya ɗin ma'ana ya ciyar wajen ɗaukaka addinin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar da dukiyar shi tare da cewa yana son dukiyar duk abin da mutum zai bayar amma sai da ya gaji da shi ya ɗauka ya bayar kal ya tunanin cewa zai samu lada a wajen Allah lokacin da za ka ɗauki dukiya ka bayar tufafi ne za ka ɗauka ka baiwa wani daga cikin 'yan uwanka musulmai to kadda ka bari sai ya koɗe ya mutu wanda idan ka baiwa wani to watakila shi ma in ya mishi sawa guda ɗaya to daga rannan kuma ya fara zuwa gona da shi kenan ya maida shi kayan zuwa gona hakanan abinci kadda sai ya fara tsami ya fara bashi sannan za ka hudo ka baiwa almajiri ya zamanto abincin da za ka ɗauka ka baiwa mutum ko sadakar da zaka ɗauka ka baiwa mutum to kai ma zaka iya yin amfani da ita kuma kana son ta ne ka ɗauka ka bata gabada shine wa'atal mala sannan kuma ya bayar da dukiya ala anan ala kenan bi ma'ana ma'a saboda huruful jarri ya tanawa bani wani yana shiga gurin wani ma'a hubbihi lahu tare da san shiga dukiyar wannan da ya ɗauka ya bayar ya bayar da ita ga zawil qurba ma'abuta zumunta nashi zawil karabati ma'abuta zumuntar shi irin yayinsa da kannin shi da ɗiyan yan uwansa da yan uwansa da sauransu wal yatama sannan kuma ya bayar da wannan dukiya ga marayu maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga wannan shine ake ce da shi maraya duk wanda ya zamanto baban shi ya rasu kafin ya kai shekaru na balaga sunan shi maraya an gane da kyau wal masakin sannan kuma ya tallaba wa waɗanda suke miskinai su ne fakirai mabukata talakawa masu ƙaramin ƙarfi wabna sabili sannan kuma ya taimaka wa ɗan bulaguro almusafira wato ɗan bulaguro wanda guziri ya yanke mai a cikin bulaguransa shi kenan da hagan shi yana cikin wani yanayi ya ce ni daga mali na zo ni amma a mali ina da kwai shaguna wanda ba za su yi ƙasa da goma ba amma kuɗin da na zo da shi ne na yi tunani jaka ɗari biyu za ta ishe ni in shigo nijar in koma amma kuma yanzu guziri ya yanke mu ba ni da ko biya kuma gida na yi ta'afil na yi ta'afil baya shiga ni mabukaci ne ka ɗauka ka tallaba mishi da jaka guda ko jaka biyu ko jaka uku ko jaka biyar ko goma to wannan kana ɗaya daga cikin waɗanda suke masoya Allah masu yin biyayya ga Allah wasa'ilina sannan kuma ya bayar da dukiya ga waɗanda suke asa'ilina almajirai masu bara masu roƙo su ne a ɗalibina waɗanda suke masu bara ya ɗauka ya ba su ya ga cewa wannan almajirin wa abinci yake bukata kuma ni kuma ina da sekurkin abinci wanda zai iya yiwa ya ishe ni da ni da shi ya shiga ya hudu ya ce to bismillah almajiri zo mu ci abinci ko ya ɗauka ya zuba mishi a kwanan shi in ba zai iya ci ba ma tare da shi ya ce tafi wa firriƙabi sannan kuma ya bayar da wannan dukiyar tashi cikin waɓewa wuya cikin ‘yantar da bawa ayil mukatabina bayi waɗanda suke ababen ɗorawa fansa ya bayar da dukiyar shi cikin abin da ya shafi fansosu ga wani bawa nan mai gidan shi ya ɗora mai jaka ɗari biyar ya ce a kowane wata ya kawo mai jaka ɗari biyar idan ya wata biyar ya zamanto ɗa shikenan da ka ji labari kai kuma kana da wani kuɗinka a ajiye wanda watakila ya ma fara yin ƙura ka je ka ɗauko wata miliyan kinka uku ka ce to nawa ne ya ce ya ce jika ɗari biyar ka ce to ka lala mai ɗari biyar ka bashi je ka ce ga ta a sallame ka daga yau ma shikenan ka taimaka wajen wannan wal asra da kuma fursunoni na musulmai waɗanda arnawa suka kama su a filin yaƙi suka zamanto a hannunsu kuma suka ce sai an ba su wani abu za su sake su shikenan kai kuma Allah ya hore maka da dukiya ka ce su haɗu kuɗin da za a ba su sako su suka haɗi kai kuma ka aika musu imma a account ka aika musu imma a haka ka ba su imma dai a yaya ka aika musu dai suka sako waɗannan bayan Allah wa qama salata wa ata zakata sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce suka dawwama akan bayar da sallah ta farilla da ta nafila wa ata zakata kuma suka dawwama akan bayar da zakka wanda take almafrudata abal fardantawa akan su amma wa ma qablahu abinda aka ambata a baya abinda yake kafin wannan wa qama salata wa ata zakata tun daga wa atal mala ala hubbihi zawil qurba fi tadawwu'i wannan cikin sanya kai ne ka taimaka wa makusancinka ba sai a zakka wanda take ta wajibi ba za ka taimaka mishi ka taimaka wa maraya ba sai a zakka wanda take ta wajibi ba za ka tallaba mishi ka taimaka wa dan bulaguro da miskinai wannan dukkaninsu ba sai lokacin da za ka fitar da haƙƙin Allah ba za ka taimaka musu a'a a cikin dukiyarka ka yi dan Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka lada wanda yake mai girma walmufuna bi ahadihim sannan kuma bayin Allah na gari masu biyayya ga Allah su ne waɗanda suke cikawa bi ahadihim da alƙawalinsu idza ahadullaha idan suka yi wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala alƙawali suka yi bakance akan cewa za su yi wani abu na addini na musulunci sun yi alwashi za su gina makaranta ko sun yi alwashi za su gina masallaci ko sun yi alwashi za su gina foraji saboda bayan Allah musulmai su sha ruwa ko sun yi alwashi za su gina likita saboda bayan Allah musulmai suna ishirwar likita da sauransu to shikenan sai ya zamanto sun cika wannan alwashin da suka yi da aka zo aka musu lissafi aka ce to masallacin nan a wannan guri in ana so a yi masallaci wanda yake tsaye mai kyau da sauransu da aka kashe miliyan ashirin alhaji ya ce kai miliyan ashirin miliyan ashirin yanzu shi kuma ya mallaki miliyar yu suna da yawa ba miliyar ɗaya ba ba biyu ba shi kenan da ke dama ya alwashi zai wa Allah masallaci da aka ce mishi miliyan ashirin sai ya ji kaɗan ce ma ya ce a ba matsala don miliyan ashirin a fara aiki kawai ya shi ya ce yanzu su minti tan nawa zai isa ya ce a kawo rairai a samu wasu motoci su kawo tsakuwa a samu a fara aiki waya a je a siyo shi kenan kawai a samu leburori an gane da kyau ko awin nasa walmufuna bi ahdihim sannan kuma su ne waɗanda suke cikawa da alƙawalinsu idza ahadun nasa idan suka yi wa mutane alwashi sun yi wa mutane alƙawali to wannan kujera da za mu hau dai don ku ne za mu hau idan muka hau duk wani abin da ya dame ku duk wata matsalar ku insha Allahu za mu mun yi muku alƙawali za mu shafe muku hawaye da me da me matsalar ku ko ce to mu ne ba mu da ruwan sha sannan kuma titin unguwarmu babbar matsala da damuna baya biyuwa yadda ya kamata sannan kuma guri kaza da guri kaza da guri kaza muna buƙatar a ce an mana gada sannan kuma abinci yadda yake da matsala wajen shigowa muna da buƙatar a ce an sassauta hanya da ake shigo mana da abinci ya zamanto ta yi kyau ya ce an muku alƙawalin haka nan in dai mu muka samu wannan kujera za mu muku wannan ƙoƙarin to idan suka samu kujera kada su manta da wannan alƙawarin abin da suka yi alwashi ɗin za su yi na alkhairi za su yi wa mutane to su musu wannan su ne bayan Allah na gani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wasabirina fil ba'sa'i nusiba to an yi wa asabirina wasali sama saboda asabirina jam'ul muzakkari salimi ne ko wanda shi kuma ana yi mai wasali sama ne da ya'un to an mai wasali sama ne alal madahi akan yabo ma'ana wa amdahu sabirina ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ina yin yabo da kirari ga waɗanda suke ɗokan haƙuri fil ba'sa'i a lokacin da suke cikin tsananin talauci fi shiddatil faqar a lokacin da suke cikin tsananin talauci idan mutum yana cikin talauci wani lokacin za ka ga wata kalmar da take fitowa daga bakin shi ma ba ka tunanin za ta fito daga bakin shi zai iya yin fariya idan ka sake cewa me yace watakila fariyar da zai sai ta yi wannan to amma sai zamanto sun ɗauki haƙuri akan talaucin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu ba su kai kukansu ba wajen wani wani Allah ba su zubar da ƙimarsu ba da mutuncinsu ba a wajen wani Allah suka ɗauki haƙuri wadarra'i sannan kuma suka ɗauki haƙuri akan rashin lafiya cututtuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da shi ya zamanto sun yi cuta rashin lafiya mashaƙo gudawa kwalara da sauransu duka wannan suka ɗauki haƙuri ba tare da sun yi firkici ba sun kasa haƙuri sun kai kukansu wajen waɗansu wani Allah wahinal ba'asi sannan kuma suka ɗauki haƙuri wato a lokacin tsananin yaƙi waƙta shiddatil qitali fi sabilillahi lokacin tsananin yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah lokacin da ya zamanto an haɗe tsakankanin musulmai da kishiyoyinsu su ne arnawa ana ta gwabzawa suka ɗauki haƙuri akan cewa suna da tabbas cewa idan suka mutu a wannan gurin sun yi babbar mutuwa sun yi shahada sannan kuma idan suka koma gidajensu lafiya kalau suna da tabbas akan cewa za su samu katafaren lada wanda yake mai girma a aljanna sannan kuma bugu da ƙari a wannan gida na duniya Allah ta'ala zai sa su samu ganima kula hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ula'ika wancananka almausufuna bima zukira waɗanda aka siffanta su da waɗannan tadodi masu girma waɗannan tadodi kyawawa su ne waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka tallaba wa 'yan uwansu suka tallaba wa marayu suka tallaba wa miskinai suka tallaba wa ɗan bulaguro suka tallaba wa almajirai masu bara suka tallaba wajen abin da ya shafi 'yantar da bayin Allah daga cikin ƙangi na bauta suka tallaba wa wato waɗanda suke makusanta da manesanta sannan kuma suke tsaye da sallah suke bayar da zaka suke cikawa da alkawali lokacin da suka yi wa Allah alkawali ko suka yi wa mutane sannan kuma suke ɗaukan haƙuri akan dukkan jarrabawar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu ubangiji subhanahu wata'ala ce su ne na sadaku waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi gaskiya fi imanihim cikin imaninsu waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu a widdi'a'il birri ko kuma cikin da'awar cewa su ne masu biyayya ga Allah to waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya amma ba waɗanda kawai iyakacin abinsu ba shine kallon alƙibla ko baiwa alƙibla baya waɗanda ya zamanto sun kiyaye dokoki na Allah sirran wa alaniyatan suna tallabawa da gangan jikinsu da dukiyarsu da maganganunsu waɗannan su ne masu gaskiya ta imani wa ula'ika humul muttaqun ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wancananka su ne masu kiyayewa dokoki na Allah zahiri da kuma baɗi na'am يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان na'am ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumul qisas furida alaikumul qisas an fardanta kisasi a kanku an fardanta tamkacacceniya alaikum a kanku alkisasu shine almumathalatu tamkacacceniya filƙatila wato cikin waɗanda suke kasassu daga cikinku waɗanda aka kashe daga cikinku to an fardanta ya zamanto an yi tamkacacceniya wasfan wajen siffa ya zamanto shi wanda ya yi kisa siffar shi ta dace da shi wanda aka kashe ɗin idan ɗa ne ya kashe ya zamanto shi ma ɗa ne to sai a kashe shi idan musulmi ne ya kashe musulmi ɗan uwansa shi ma sai a kashe shi wa fi'ilan da kuma ɓangaren aiki ya zamanto inda takobi ne ya kashe shi da takobi ne ya sare mai kai to in aka tashi shi ma wannan mutumin da ya kashe muku ɗan uwa in za ku kashe shi shine za a sare mai kai in ya zamanto da dutse ne katon dutse ne ya ɗora mai aka ya danne shi shi ma sai a ɗora mai katon dutsen nan ya danne shi in daga wani saman tudu ne ya naso shi shi ma sai a je kan saman tudun a naso shi wato shi ne fi'ilan fuskar abin da ya shafi aiki ya zamanto an gudanar da yanda ya kashe shi shi ma haka za a kashe shi fuskar abin da ya shafi wasfan ya zamanto yanda yake ɗauke da siffa wanda take mai girma shi ma yana ɗauke da wannan siffa mai girma yanda yake musulmi haka shi ma musulmi ne sannan kuma in ya zamanto wannan ɗan babban gida ne wannan ɗan ƙaramin gida ne wannan musulmi ne wannan musulmi ne sai ya zamanto ɗan ƙaramin gida ya kashe ɗan babban gida to ba za a ce ba yanzu ɗan babban gida saboda ya fi ɗan ƙaramin gida daraja da sauransu sai an kashe mutum biyu daga cikin 'yan ƙaramin gida a ɗayan nan da ya kisa shi kaɗai za a kashe an gane da kyau sababin saukar wannan ayar lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin madina ya samu ƙabilun nan na Yahudawa guda biyu, al'aus wal Khazraj, wato ƙabilu ne a Madina wanda suke da kwai girma. Aus wal Khazraj sun kasance suna alfahari a Madina, sun zamanto idan ya zamanto an kashe musu mutum ɗaya, su mutum biyu za su kashe. wannan doka ce wanda take sananniya a madina dukkan mutumin da ya yi garaje ya kashe ɗaya daga cikin mutanen aus ko ya kashe ɗaya daga cikin mutanen khazraj to su kuma 'yan kabila su dole mutum biyu za a kashe da shi wanda ya yi kisa da kuma wanda ya fi kusanci da shi sai haɗa mutum biyu a kashe da wanda bai ji ba bai gani ba da wanda ya yi kisa sannan kuma in ya zamanto ɗa na wani guri ya kashe bawa na cikin aus ko khazraj to wannan ɗaɗin shi ma sunan shi kashashe kashe shi za yi to sai wannan ayar ta sauko a lokacin sai suka yi imani suka musulunta sai ya zamanto kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa haka ake gudanar da shi a Madina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce al-hurru bil hurri al-hurru da yuqtalu ana kashe shi bil hurri saboda ya kashe ɗa idan ya zamanto ɗa a madina cikin ausu yake ko cikin khazraj ko cikin waɗansu ƙabilun yake ba ausu ba ba khazraj ba idan ya yi kisa to za a kashe shi in dai wanda ya kashe ɗin ya dace da shi wajen abin da ya shafi kasancewar shi shi ma ɗa ne amma wala yi ƙutalu ba za a kashe ɗa ba bil abdi saboda ya kashe bawa idan ɗa ya kashe bawa yanzu a wannan lokacin abin da yake wajibi a kan shi shine zai bayar da kimar wannan bawa ɗin saboda bawa shi kadara ne me shi zai iya kai shi yau kasuwa ya sayar da shi kamar ka zo gidan mutum ne ga raƙumin shi nan ko ga maraƙin shi nan kawai ka soka mishi kuwa ka kashe shi kaga a wannan lokacin ba za a ce ba za a kashe ka saboda ka kashe raƙumi ko saboda ka kashe maraƙi za a ce ka biya kimar wannan dabba ce ko to haka nan shi ma idan ya zama to ɗaya ya kashe bawa na haka ne ga ta mana wal abdu bil abdi sannan kuma bawa shi ma ana kashe shi ne saboda ya kashe dan uwansa bawa idan rikici ya hada bawa da bawa soban shi sai ɗaya ya kashe ɗaya to wanda ya kisan idan waɗancan masu bawan suka ce ba su yadda ba ba za a ba su kima ba shi kenan suka ce su ma dole sai an kashe wannan bawan da ya kisa ɗin to shine hukuncinsa shine a kashe shi wal unsa bil unsa hakanan kuma mace idan ta kashe mace ‘yar uwarta, ita ma ana kashe ta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya bayani shi ne za a kashe ta da abin da ta kashe ta, in yi kuwa ta soka mata ta kashe ta, ta ma sai a soka mata yi kuwa a kashe ta, idan su waɗanda suke magadan ita wannan matar da aka kashe ta farko ba su yafe kisa ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai bayani a gaba wa bayyanati sunnatu sunna ta jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta bayyana anna zakara haƙiƙa namiji yuqtalu biha ana kashe shi saboda ya kashe mace idan musulmi namiji ya kashe matar shi miji ya kashe matar shi musulma ko ya kashe kanwar shi ko ya kashe wata mata to shi ma dokar Allah shine shi ma a kashe shi wa annahu tu'tabaru al-mumatsalatu fi din wa annahu haqiqa yadda lamarin yake tu'tabaru al-mumatsalatu ana lura da tamkacecce niya ne fi dini a bangaren addini in dai har ya zamanto wannan musulmi ne shi ma wanda aka kashe musulmi ne ba bambanci tsakankanin mace da namiji don haka fala yuqtalu muslimun ba a kashewa musulmi walau abdan ko da bawa ne wannan musulmin bi kafirin saboda ya kashe kafiri bawa musulmi idan ya kashe kafiri ba za a kashe ba wannan bawa walau hurran wannan kafiri da ya kashe ko da ɗa ne ba za a kashe shi ba da shi saboda bawa musulmi ya fi kima da daraja a wajen Allah sama da kafiri wanda yake da wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa bawa mumini ya fi daraja a wajen Allah ya fi alkhairi a wajen Allah daga ɗa wanda yake mushriki ko da wannan ɗa mushriki ɗin ya burge ku ya ƙayatar da ku da dukiyarsa da kyawunsa da nagartarsa faman ufiya lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan wanda aka yi mai rangwame faman ufiya lahu she'un dukkan wanda aka yafe mishi wani abu min alqatilina daga cikin su waɗanda suka yi kisa daga cikin waɗanda suka yi kisa ɗaya daga cikin su wani daga cikin su sai aka yafe mai wani abu wani ne ya kashe matar shi shikenan doka ta musulunci shine shi ma za a kashe shi ko sai ma'aikinta ya ce kawai shi zaman da suka yi da wane sarikin shi wane bai yi tsammanin zai yaudare shi bai mushi haka ya ce amma shi kawai kala a kashe shi ya ce ya yafe kisa tunda uba yana ɗaya daga cikin masu cin gado ya ce ya yafe an gane da kyau faman ufiya lahu she'un dukkan wanda aka yafe mai wani abu min alqatilina daga cikin su waɗanda suka yi kisa min dami akhihil maqtul daga jinin dan uwansa wanda yake abin kashewa din daga jinin wanda ya kashe din daga cikin waɗanda suke magada ɗaya daga ciki yace shi ya yafe wannan kisa din ya rangwamta bi an turikal qisasu minhu aka bar qisasin daga gare shi aka ce a bar wannan zancen qisasi a bar zancen kashe shi wa tankiru shay'in da aka zo da na kira na shay'un da aka ce fuman ufiya lahu min akhihi shay'un ba a ce ba fuman ufiya lahu min akhihi shay'u yufidu suqut al-qisas wato yana fa'idantar da sarayyar qisasi faduwar qisasi bil afwi an ba'dihi da yin rangwame dangane da wani shashe daga cikin shashen qisasi din wa min ba'dil waritha da kuma shashe daga wajen magada idan daga cikin waɗanda za su ci gadon wannan mutumin da wanda ya kashe misali wani ne ya kashe wani to wanda aka kashe ɗin wannan yana da kwai ɗiya da baban shi da maman shi da rai ɗiyan shi kusan guda ashirin ne yanzu kawai ɗaya daga cikin ɗiyan nan sai ta yi kawai shi fa ya yafe wannan kisa ɗin zancen a kashe wani saboda ya kashe babansu ya ce kawai shi yana jin tausayi ba zai je ba kawai a kashe wannan wanan yana nan ya ce shi ya yafi in dai shi kawai abin an gane da kyau ko to yanzu wannan ɗaya cikin ‘ya'ya guda ashirin ɗaya ya ce ya yafe ko shi kenan ba zancen yanzu kuma a yi kisasi ba zancen a kashe shi mutum goma sha tara suka ce wallahi mu sai an kashe shi dan me zai kashe baba mu in dai shi ya ce ya yafi shi kenan yanzu babu zancen babu zancen kira yanzu diya zai baya an gane ko ɗaya ko da cikin ɗari ne ɗaya ya ce ya yafe kisa ko mun ƙanƙantar ko da ƙaramin yaro ne a cikin gidan ya ce ya yafe kisa kuma aka yi lissafi ba wata ni'ima wanda yake moruwa da ita daga wajen wanda ya ce ya yafe wa kisa ɗin nan amma inda a ce yanzu shi baban nasu da aka kashe da aka kashe babansu babansu mai dukiya ne an gane ko daga cikin ɗiyan baban na wanda aka kashe ɗin daga cikin ɗiyan shi akwai abokin shi wannan wanda yake sa ɗin ɗaya ya zo ya same shi ya ce kai kokari cikin dare ka je ka danna baban mu kuwa idan ka danna mishi kuwa ka ga baban mu ya bar miliyoyi ya bar kaza ya bar filaye ya bar gida ga waɗansu dukiyoyin shi da sauransu duk ba musan ba ma adadin su kamfani kamfani wanda ya bari a Nigeria ma sun fi ashirin amma yanzu biya ya ƙi siya mu motoci wanda za mu hau yanzu inda dare ka je ka danna mushi kuwa ka kashe shi yanzu hukuncin ka shine a ce a kashe ka ko to ni daga cikin 'ya'yan shi zan ce na yafe kisa ina cewa na yafe kisa gabaki ɗaya da ɗiyan shi yayuna da ƙannuna da matan shi da uwayen shi in suka ce ba su yafe ba duk inda za a je ni ɗayan nan da na yafe shikenan ba zancen a kashe ka daga ƙarshe abin da za ka bada shine diya ko to abin da zan ci na gado a wajen babanmu a kasa gida ɗari a kasa gida ɗari bai wuce a hudu ɗaya ba shine diyar ta baban nan in aka zo aka yaka na yafe da sau daga ƙarshe za ka ba da diyar shi ke da sai mu ɗauki lokaci za ka ba da diyar in na ci gado a cikin gadon wannan sai ɗauka ba kai wata kuma diyar shi ke na zama lafiya suka je suka yi wannan magama mun da shi da dare kawai je danne baban nasu ya kashe shi washe gari aka zo ana waye ya kashe shi ya cani ne na kashe shi to hukuncin kashe ne a kashe ka yanzu gaban alkali za mu je mu a ɗauki doka ta Allah a kanka shi kenan ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wannan kin abokin na shi ce a kai ni na yafe to na gami da kisa kawai na yafe ni kawai ana lafiya shi kenan ashe da aka yi bincike kawai sai a gano cewa ashe aya ɗaya suka fasa shi shi ya ba da damar a kashe baban nashi shi kuma ya jibinci kashe a baban kuma dama dukiyar wannan ce an gane da kyau to yanzu babu zancen a yafe mishi kuma tunda wanda ya yafe din ma ba dan Allah bane ya yafe ya yafe ne saboda wata hanya to amma in ya zamanto kawai ganin damar shi ne radin kan shi ne ya gani shi wannan wanda aka kashe wa dan uwansa ko aka kashe wa mahaifi ya ce ya yafe ba tare da takura mishi ba kai ba tare da wani magamami ba ko wata alƙasa to yanzu ya za a yi wa fi zikiri akhihi wato cikin da Allah ta'ala ya ce fuman ufiya lahu min akhihi shay'un cikin ambatan dan uwan shi da aka yi ta'addufun akwai tafsasawa da'in wanda yake mai kira ila al'afwi zuwa da yi wa juna rangwame idan mutum ya kashe muku dan uwanku ba wai zuciya ba ake hawa duka ku ce kawai a kashe shi a samu waɗansu daga ciki su mai rangwame saboda shi ma ɗan uwan shi ne na musulunci ya kashe ɗan uwan shi ne a musulunci ya kashe wa izanun sannan kuma sanarwa ne bi annal qatla haƙiƙa kisa la yaqda'u ukhuwatal imani baya yankewa ɗan uwantaka ta imani ɗan uwantakan nan ta imani tana nan da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun dan haka saboda mutum ya kashe mumini ɗan uwansa ba za a ce ba yanzu ya fita daga cikin ɗan uwansa ya fita daga cikin musulunci ba za a fitar da shi daga nan ba wa mankin nan da Allah ya ce faman ufiya lahu muftada'un shar'iyya muftada ce wanda take sharadi ce kuma shar'iyya ce aw mawsulatun ko kuma wato mawsula ce ma'ana fallazi kenan ismul mawsul ce muftada ce amma ismul mawsul ce to khabar din shine fattiba'un bil ma'ruf ma'ana fa man ufiya lahu shay'un dukkan wanda aka yafe mai wani abu min akhihi daga jinin dan uwansa wanda ya kashe shi to fa alal afi to yanzu ya zamanto wajibi akan shi wannan wanda ya yafi hadin shi magaji magaji wanda zai ci gadon wanda aka kashe din nan to ya zamanto wajibi akan shi ittiba'ul lil qatil wato yabi wannan wanda ya kashe dan uwan nasu yabi wanda ya kashe wannan wanda zai iya cin gadan nashi bil ma'rufi da abin sani ma'ana da kyautatawa bi an yu dalibahu ya neme shi biddiyati da ya bashi diyya bila unfin ba tare da tsanantawa ba da ya ce ya yafe shikenan sai a zo a zauna diya abin da ya kama za a bada misali a ce za a bada miliyan sha biyar ko za a bada miliyan ashirin shikenan suke to yanzu miliyan ashirin tunda da kai da danginka ne za ku bayar za a yi lissafi ne kawai cikin shekara biyu za ku ba miliyan ashirin ɗin nan yau muna kaza da watan kaza kaza da watan kaza muna yau bakwai da watan ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu daga nan zuwa bakwai ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida duk yadda take cikin miliyan ashirin za ka nema ka ba mu an gane da kyau wannan shine fattiba'un bil ma'ruf kenan ya neme shi ta hanyar ya ba shi diya amma ba tare da ya tsananta mishi ba kale je shi yana zuwa ci kwalashi kai dan kaza cinka mu ne za ka zo ka a ya bi shi a sannu wa tartibul ittiba'i alal afwi to jeran tafattiba'un bil ma'ruf da aka yi akan al afwi faman ufiya lahu min akhihi shay'un yufidu wato yana fa'idantar da cewa annal wajiba ahaduhuma haƙiƙa wajibi ɗaya ne daga cikin guda biyun nan in ma dai kisasi idan ya zamanto magada sun ce ba su yafe kisa ba kowa daga cikinsu ya sa hannu akan cewa a kashe wanda ya kashe babansu shikenan za a kashe shi ne in ma al'afu shi ne rangwame idan ɗaya daga cikinsu ya ce shi ba zai sa hannu akan kashewa na ba shi ya yafi to yanzu diya kawai za a amsa shi ne fattiba'un bil ma'ruf kenan wa huwa ahadu qawlayi shafi'i wannan shine ɗaya daga cikin maganganu na al-Imam Shafi'i sannan kuma ita ce fatawa ta al-Imam Malik wa tsani maganar ta biyu ta al-Imam Shafi'i al-wajibu al-qisas wato abin da yake wajibi ga shi wannan wanda ya kashe musulmi abin da yake wajibi kawai shine kisasi za a shine a kashe shi to amma su magada suna da zaɓi ɗayan uku an gane ko imma su ce za a kashe shi wannan wanda ya kashe baban nasu imma su ce sun yafe kawai kyauta sun yafe mashi kawai ya je shi ba sai ya ka diya ba ma ya je shi ya yi kafara tsakankanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala imma su ce sun yafe amma kuma za su amshi diya wannan shine matakai guda uku kenan an gane waddiyatu diya badalun anhu kambacin kisasi ce falau a fada a ce yanzu wanda zai ci gadon wanda aka kashe ya ce ya yafe kisa amma kuma wala yusammi ha bai ambaci ba amsar diya bai ce ba za a bashi diya to fala shi'a babu wani abu da za a bashi da ya ce ya yafe shi kenan kawai ba wani abu da zai koma kuma ya ce a bashi sai dai in ya ce ya yafe kisa amma dai a bashi diya saboda ya jari warjiha kuma an rinjayar da wannan fatawa ta biyu ta al'imamu shafi akan fatawa ɗin ta farko ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa ada'un ilaihi sannan kuma wa alal qatili ya zamanto wajibi akan wanda ya ta'addanci ya kashe wannan musulmi ada'un liddiyati ya bayar da diyya ilaihi zuwa ga shi wannan wanda ya yafe din ayil afi wanda ya yafe din wa huwal warithu shine magaji din bi ihsanin da kyautatawa bila matsalin ba tare da taurin bashi ba wala bakhsin sannan kuma ba tare da ya tawaye wani abu ba a cikin wannan a cikin wannan diya din da zai bayar ba idan aka ce ya bada miliyan ashirin ya ce to shi dai sha biyar zai kawo kawai dai a mai rangwame miliyan sha biyar zai kawo saboda yanayin da ake ciki shi da da kashe shi ne ma za a yi yanzu kada ya rage musu komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalikal hukumul mazkur wancananka wannan hukunci wanda yake abin ambato min jawazil kisas na halaccin yin kisasi, wal afu anhu da kuma yin rangwame game da abin da ya shafi kisasi ɗin alad diyati akan amsar diyya takhfifun min rabbikum wato sauƙaƙewa ne daga ubangijinku da yayi alaikum akan ku wa rahmatun bikum sannan kuma da rahama bikum da ku haitsu wasa fi zalika yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yalwata muku fi zalika a cikin wannan ta yanda walam ya hatim wahidan minhuma bai wajibta ɗaya daga cikinsu ba na? walam ya hatim wahidan bai wajibta ɗaya ba minhuma daga cikin waɗannan guda biyun bai ce ba kawai dole ne a yi kisasi ko kuma dole ne a amshi diyya kama hatama alal yahudil qisas kamar yadda ya wajibta yin kisasi ga yahudawa wa alan nasara diyata sannan kuma ya wajibta amsar diya daga wajen kiristoci idan ba yahude ne ya kashe dan uwansa ba yahude to yanzu abin da yake wajibi kawai so a cikin su shine da kaji da kaso kawai kashe wanda yake sannan za a yi bangaren kiristoci kwa shine diya ne ake amsa da kaji da kaso wannan wanda ya kashe dan uwanku ba wani zancen a ce a kautar da shi shi ma a kashe shi shine kawai sai da amshi diya amma musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku bangarorin guda biyu kuna da damar ku ce kashewa wanda ya kashe dan uwanku ko wanda ya kashe babanku za ku yi ko kuma ku ce a diya za ku amsa ubangiji ta'ala ce fa man da ba'da zalika dukkan wanda ya ketare iyaka ba'da zalika al'afi bayan wannan rangwame din da aka yi ai zalama zalama alqatila ya zalunci wanda ya kashe musu wannan dan uwan nasu bi an qatalahu ya tarra shi cikin dare shi ma ya kashe shi bayan an zo an ajje magana shi ya kashe dan uwanku ko eh shi ya kashe dan uwanku to amma daga cikin dan uwanku ɗan uwanku ɗaya daga ciki ya ce ya yafe kisa yanzu diya za ku amsa to yanzu ɗaya daga cikinsu kuma cikin dare shi ma sai ya farma shi wancan kin wanda ya kashe dan uwan nasu cikin dare je shi da ya kuwa shi ma ya danna mishi kuwa ya kashe shi ubangiji ya ce to dukkan wanda ya ƙetare iyaka ya ta'addanci ba da zalika al'afi bayan wannan rangwame din da aka yi to falahu azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare shi fil akhirati a lahira bin nari azabar wuta aufin duniya ko kuma a gidan duniya bilkatali ta hanyar kashe shi shi ma za a yi ba zancen a ce to tun da ya dama shi wannan kin da aka kashe shi ya fara kashewa yana a bar su kawai sun rama ne a'a shi ma wannan kin yanzu da ya kashe din shi ma kashe shi za a yi na'am ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walakum hayatun hayatun azimatun wato ai baqa'un azimun wanzuwa wanda take mai girma ta tabbata a gare ku fil qisasi wato a cikin qisasi wato shine tamkacecceniya inda idan mutum ya yi kisa shi ma za a kashe shi to akwai rayuwa wanda take mai girma a kanku ya ulil albabi ya kuma abuta hankula zawil uqul ya kuma abuta hankula li'anna li'anna alqatila domin wanda yake nufin zai kashe dan uwan shi musulmi idza alima annahu yuqtalu idan ya san cewa idan ya kashe wannan mutumin shi ma fa kashe shi za a yi idan ya san cewa daga na je ni na wawa na ta'addanci wa cikin dare na kashe shi na raba shi da duniya to ni ma daga ƙarshe ƙarshe na sori ni ma raba ni da duniya za a yi kaga irtada zai tsawatu zai rankwasu fa ahya nafsahu ya rayar da kanshi wa man arada qatlahu da kuma wanda yake so zai kashe shi to dan haka fa shuri'a sai aka shar'anta yin kisasi dokar Allah tabaraka wa ta'ala duk dokar da kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ta a cikin bayan shi kalka yi tunanin cewa akwai tsanani a cikinta a a cikinta akwai alkhairi wanda yake mai girma wanda ya san shi ya san shi wanda ya fahimci wannan alkhairin ya fahimta wanda ya jahilta kuma ya jahilta amma dai akwai alkhairi mai girma la'allakum tattaquna alqatla ya kuma abuta hankula domin ku dinga kiyayewa kisan junanku makhafatal gawadi saboda jin tsoron sakayya na'am كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kutibal wasiyyatu alaikum an farbanta wasiyya a kanku idza hadara ahadakumul maut wato idan alamomi na mutuwa suka halarto wa ɗaya daga cikinku ai asbabuhu idan sababbai na mutuwa suka halarto wa ɗaya daga cikinku to an fardanta wasiyya a kan shi in taraka khairan idan hal ya bar dukiya idan ya bar dukiya yanzu wajibi ne akan shi ya wasiya wannan alwasiyatu da ya ce marfu'un bi kutiba wato na fa'il ne an mai rufa'a ne bi kutiba da fi'ilinsa majhuli na kutiba ma'ana kutiba alwasiyatu bil bina'il maf'ul kenan kutiba na fa'il shine alwasiyatu wa muta'allaqu idza in kanat zarfiyya sannan kuma wannan alwasiyatu dinnan abin ratayawa ne da idza hadara ahadakumul maut idan wannan iza ɗin ta kasance zarfiya ce ta kasance zarfiya ce ana kutibal wasiyatu alaikum an fardanta wasiya akan ku idza hadara ahadakumul maut yayin da sababban mutuwa suka halarto wa ɗayan ku an gane ku wadallun ala jawabiha sannan kuma alwasiya ta zamanto mai nuni ce akan jawabi na iza in kanat sharɗiyya idan wannan iza ɗin ta tashi daga cewa ita ɗin ba zarfiya ba ce ta zamanto sharɗiyya ce iza in ta zamanto zarfiya ce ana fassara ta da hina iza hadara ahadakumul maut yayin da sababbin mutuwa suka halarto wa ɗayanku an gane ku? idan kuma aka fassara ta in ta zamanto shardiya ce ma'ana in kenan za a fassara ta yanzu kutibal wasiyatu alaikum an fardanta wasiya akan ku in hadara ahadakum mautu idan sababban mutuwa suka halarto wa ɗayanku ko ka ce yayin da sababban mutuwa suka halarto wa ɗayanku ko idan sababban mutuwa suka halarto wa ɗayanku wa jawabu in jawabin in taraka khairan ay falyusi yayi wasiya idan hal ya bar dukiya to wajibi ne akan shi yayi wasiya yayi wasiya lil walidaini ga mahaifan shi uwa da uba ce idan na rasu mahaifiyata a ɗauki kaza a cikin dukiyata a bata mahaifina fili na guri kaza da fili na guri kaza da gida na kaza da gida na kaza a damƙa mashi takarru kuma a ɗauki dukiya kaza a cikin kuɗi na a bashi wal aqrabina sannan kuma da makusanta irin yayu da ƙanni da ɗiyan yayu da ɗiyan ƙanni da ammomi da sauransu yayi wasiya da a basu wani abu bil ma'rufi da gwalgwado wanda yake abin sani a shari'a bil adli da adalci bi Allah yazida ala thuluthi kadda wannan wasiyya tashi ta karu akan sulusun dukiyar shi kal ya ƙara wani abu akan kashi ɗayan ukun dukiyar shi sannan kuma wala yufaddila ganiya kadda ya fifita mawadaci akan mai ƙaramin ƙarfi kadda ya ce to idan na rasu daga cikin yan uwana alhaji wane a ɗauki babbar motar wannan tawa a bashi ita sannan kuma wannan biyu cikin da nake hawa ita ma a haɗa mashi da ita su kuma talakawan din ya rabu da su a'a ya zamanto cikin wasiyya tashi kada ya karkace wa gaskiya haqqan alal muttaqin wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajibta shi wajibtawa alal muttaqin Allah akan masu kiyayewa dokoki na Allah haqqan yace wannan masdarun masdari ne mu'akkidun li madmunil jumlati qablahu mai karfafa abinda jumlar da take kafinsa ta kunsa jumlar da take kafinsa ita ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ko to haqqahu haqqan wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan hukuncin tabbatarwa alal muttaqina Allah akan masu kiyayewa dokokin shi wa hadha mansukhun wato wannan hukunci abin shafewa ne bi ayatul mirath da aya ta gado cikin suratu an-nisa'i yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin hal ya zuwa ƙarshen sumunin tilka hududillah sannan kuma da yasaftu na kaqulillahu yuftikum fil kalala wa bi hadithi la wasiyata liwarithin da kuma hadithin Abu Umama wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baiwa dukkan ma'abucin haƙi haƙƙinsa dan haka yanzu babu wata wasiya da za yi ga wanda zai iya cin gadonka duk wanda ya zamanto yana da kai wani kaso a cikin dukiyarka idan ka rasu to ba wata wasiya da za ka yi da za a bashi wani abu mahaifi ko baka ce a bashi ba dama Allah ya bashi mahaifiya ko baka ce ba a bata dama Allah ya bata ɗanka ko baka ce ba a bashi dama Allah ya yanka mishi ɗiyanka hakanan jikokinka in ya zamanto ɗiyan ɗa ba ka da ɗa da sauransu ko baka ce ba a basu Allah tabaraka wa ta'ala dama ya yanka musu hakanan matarka ko matanka ko baka ce ba a basu Allah ya basu dama waɗanda ba za su iya cin gadon ka ba ne idan kai tsayi ka gani cewa idan wane suna nan da wane da wane idan suna nan su wane ba za su ci gado na ba to waɗanda ba za su ci ba gado su ne yanzu za ka yi wasiya a basu wani abu amma duk wanda suke za su iya cin gadon ka ne ko dama ba ka yi wasiya ba Allah ta'ala ya yanka musu to nan ba za ka yi wasiya da a basu na ba za ka ce ba to idan na rasu ɗana na gurin wance a bashi miliyan goma a cikin dukiyata da sauransu ka ce ɗana na gurin wacce shi a bashi miliyan uku a'a Allah ta'ala ya daidaita su kowa ga abin da za a bashi ba ruwanka da wannan 'ya'yanka kyale wannan Allah ta'ala ya hukunci a cikinsu amma kana da damar ka ce idan na rasu a cikin dukiyata yanzu tun da dukiyata ta kai miliyan ɗari ka ce to a baiwa abokinka miliyan goma wannan kana da damar ka faɗi haka saboda abokinka ba zai iya cin gadon ka ba in ya zamanto abokin naka ba ɗanka ba ne na ciki sannan kuma ba mahaifinka ba ne in ɗan uwanka ne ma wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi in dai kana da ‘ya'ya maza da mata yanzu sunan shi sori in ɗan uwanka ne wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi in dai mahaifinka da ran shi sunan shi sori to sai irin wannan za ka yi wasiya akan a tallaba musu amma dai wanda zai ci gadon ka ba za ka mai wasiya ba mun gane da kyau rawahu tirmidhiyu wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi.
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Faman baddalahu dukkan wanda ya masanyo shi ayil isa'a wato wannan wasiyar da shi wannan wanda zai rasun ya yi ya ce idan na rasu a cikin dukiyata a fi da miliyan ashirin da biyar ya mallaki miliyan ɗari ho to miliyan ashirin da biyar kashi ɗaya cikin hudun dukiyarsa ce kashi ɗaya ne cikin hudu na dukiyarsa to wannan ya yi wasiya wanda take mai kyau ya ce a ciki aje a gina masallaci a gina makaranta a yi forage idan akwai sauran kuɗi a ciki a siyo littattafai wanda za a zuba a cikin masallaci saboda a dinga karantar da 'yan uwa addini na musulunci shi kenan yanzu sai ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa wasiya ɗin nan sai ya musanyo wannan wasiya ɗin faman baddalahu dukkan wanda ya musanyo ayil isa'a wannan wasiya ɗin da wanda zai rasu ya yi ta min shahidin mai shaida ne ya musanyo ta da aka tashi aka kirayo mutum guda biyu shaidu idan alhaji ya rasu gashi nan ya ce a fidda miliyan ashirin da biyar daga cikin dukiyarsa a gina masallaci a gina makaranta a yi forage idan da sauran kuɗi a siyo littattafai a ajiye a masallaci saboda a dinga koyar da bayan Allah addini na musulunci shikenan su waɗannan shaidu suka ce to alhaji dai miliyan takwas ne ya ce a hudda tuni da ya yanzu sun ja wajen miliyan goma sha bakwai ce alhaji ya ce a hudda miliyan takwas wa wasiyin ko kuma shi wanda aka yi wa wasiya ɗin wanda aka ce a damka miliyan 25 ɗin a hannunsa shi kenan da alhajin ya rasu shi kenan aka damka mai miliyan 25 ya ce kai lalla ku rabu da alhaji da zance wani gina masallaci da sauran sun zuwa yake buƙatar masallaci wani guri na zamu je mu gina masallaci yanzu kai wani ka taɓa zuwa aikin hajji ce kai bai je ne ce to zuwa za a yi awa alhaji hajji za a zuba maka miliyan uku ka tafi kai aikin haji kai kai ka ta yi aikin haji ya ce eh na je so ɗaya ce to za a sa maka kai ma ka tafi bana ni ma kuma zan sa a ciki zan tafi miliyan shidda za mu huda kenan go yaya diyar ta ka wannan ta samu miji ko eh ai ta samu miji amma kuɗin aure ne banda za a bada miliyan biyu a taimaka maka kai ma ka mata aure dan a huce gurin kai kuma ɗan naka ya ne ka ce ya ta yi ne ma ya zo shi amma kuma ba to kai ma a cikin dukiyar za a baka amma zance wani masallaci da rabu da talakawa wannan kaga baddalahu kenan wasiyar da aka mishi miliyan ɗin 25 da aka fidda ɗin an fidda 25 ɗin amma abin da shi alhajin ya ce a mishi ba shi aka mishi ba ba da ma sami'ahu bayan ya san kuma abin da shi wannan mai dukiyar ya faɗa ai ba da ma alimahu bayan ya san abin da yake nufi ɗin ya ce a fidda miliyan 25 a cikin dukiyarsa a gina masallaci a gina makaranta a gina forage inda sauran kuɗi a siyo littattafai a zuba a masallaci saboda a dinga koyar da 'yan uwa addini na musulunci wannan shine abin da ya wasiya ya ji da kunnen shi ba wai surutu bane ba wai subutar baki bane shi alhajin ya faɗa a lokacin da sauran hayyacin shi ya faɗa haka Allah ya ce to fa inna ma ithmuhu sani dai kadai laifin wannan al'isa'il mubaddali wannan wasiya ɗin da aka yi kuma aka canza ta ba ita aka yi ba shi alhaji idan ya rasu ladan shi zai samu amma laifin canza wannan wasiya ɗin da aka yi aka saka ta gurin da ba alhaji ba ya ce alallazina yubaddilunahu yana kan waɗanda suka canza wannan wasiya ta alhaji shi kenan da aka fudda miliyan 25 ɗin aka fudda amma kuma kawai sai suka yi babakira a cikinsu kai wane ya ne jaharinka yanzu ka ce kai shekarar nan sai a hankali alhaji kawai ganin mu ne yake haka to shikenan ni ma ko wallahi da ka sani haka ne shikenan yanzu kana ji ko tunda su 'ya'yan shi da muka gaya musu ma alhaji ya ce miliyan 25 za su hudda akan wani aiki na alheri da niyya tunda dai mu gaya musu ba aikin alherin da za a shi kenan yanzu kai za a baka miliyan 8 a ciki ni miliyan 8 miliyan 16 shi wani a bayi shi ma miliyan takwas miliyan ishirin da hudu miliyan ɗaya kwa sai mu je mu diba in zai iya yiwa a gina wa alhaji foraji a gina mishi in ba zai iya ba mu siyo waɗansu littattafai a kai masallacin wani kawai ala karantar da addini shi kenan cikin miliyan ashirin da biyar kawai kowa ya ja miliyan takwas takwas a cikinku mutum ɗaya a an siyo kuma littattafai na miliyan guda ɗaya tal cikin miliyan ashirin da biyar ba a yi ba duk abin da alhaji ya ce a yi sai ba face dai littattafai ne aka siyo shi ma watakila inda sauran kudin za a yi lissafi da gina masallaci da gina makaranta da wannan wannan din ba zai yi ba ba zai iya cin miliyan 24 ba watakila a miliyan 20 za a iya wannan aikin guda uku kenan littattafai kusan na miliyan 5 za a siyo amma yanzu kawai littafi na miliyan 1 aka siyo to Allah tabaraka wa ta'ala ce laifin yana kan waɗanda suka canza wannan wasiya ta shi wanda ya wasiya din shi wanda ya wasiya Allah ta'ala zai ci gaba da rubuta mai lada amma su kuma waɗanda suka yi zalunci suka danne wannan dukiya din ta alhaji suka canza alƙiblarta inda alhajin ya ce a saka ba na aka saka ta ba su sani za su haɗu da Allah fihi wato a cikin fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu iqamatu zahiri wato akwai ajewa zahiri maqamul mudmari wato gurin abin da ya kamata ya zo mudmari ne ma'ana yadda ya kamata fa inna ma ismuhu alal ladhi baddalahu ko fa inna ma ismuhu alaihi tunda Allah ya ce fa baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alaihi ya kamata ya ce to amma sai aka ce alal ladina yubaddilunahu akan waɗanda suka musanyo shi kenan yanzu alladina sai ya zama to jam'i ne go to sai a ce fa inna ma ismuhu alaihim laifin yana kansu inna allaha sami'un haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne li qaulil musi ga fadar shi wannan wanda ya wasiya din yace a fidda kaza a cikin dukiyar shi a yi aiki na Allah kaza da kaza da kaza da kaza to Allah ya ji Allah ba kurma bane ba bebe bane ya ji duk abin da shi mai wannan wasiya din yake faɗa alimun bi fi'ilil musi bi fi'ilil wasiyi kuma Allah ta'ala ya san aikin da shi wanda aka yi wa wasiya din yayi kada yayi tunanin cewa shi wannan dan alhaji ya ce a ɗauki miliyan ashirin da biyar a bashi ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza dan alhaji ya rasu ya canza wannan wasiya din ta hanyar shekewa ayarsa da wannan kuɗi din kuma ya ce zai sha a gaban Allah idan shi alhaji ya rasu baya ganin shi Allah ta'ala shi yana ji yana gani kuma hayyul la ya mutu ne an gane da kyau fa mujazin alaihi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi sakayya akan wannan aiki din da wannan wato wasiyi da wannan wasiyi din yayi na'am فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه Mm.
إن الله غفور رحيم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce faman khafa janafan dukkan wanda ya ji tsoron karkacewa gaskiya akan kuskure ma'ana faman khafa mailan anil haqqi khata'an wato dukkan wanda ya ji tsoron karkacewa gaskiya akan kuskure au isman ko kuma dukkan wanda ya ji tsoron karkacewa gaskiya da gangam ma'ana faman khafa من موس جنفا ميلا عن الحق خطأ أو ميلا عن الحق متعمدا وآمدا دغنغم min musin daga wajen shi wannan wanda zai yi wasiya daga wajen shi alhaji wanda zai rasu ya zo ya kwanta baya da lafiya shikenan alhaji a cikin maganganun shi da yake faɗa na wasiya sai ya ga cewa akwai karkacewa gaskiya akan kuskure karkacewa gaskiya akan kuskure shine Alhaji shi bai san ba ba a yin wasiya sama da sulusun dukiya. Dukiyar da ya mallaka ba ta wuce miliyan arba'in ba sai yake cewa to idan na rasu a fidda miliyan ashirin da biyar a yi aikin Allah a ciki. Ya ga miliyan ashirin da biyar kusan ta fi rabin dukiyar shi wanda ya mallaka miliyan arba'in ne duka ya mallaka. To yanzu kaga ya karkacewa gaskiya akan kuskure ko kuma ya zamanto ya sani yana zuwa yana jin wa'azi. amma kawai saboda shi yanzu 'ya'yan shi bisa tarso da shi da sauransu shine ce to a hudu miliyan 25 a cikin dukiyar shi min musin mukhaffafan wato waɗansu daga cikin ƙurra'u jumhurul ƙurra sun karanta min musin janafan wato ita ce kira nafi almadani ita ce kira la abdullahi ibn kathir almaki ita ce kira la asim ibn abin najud al-kufi ita ce kira al abu amr ibn al-ala al-basri ita ce kira la abdullahi ibn amir ash-shabi wannan aka so a karanta ƙurra'u guda biyar in banda asim a shu'uba an asim shine daga cikin ƙurra'u guda biyar kenan ruwat guda tara dukkaninsu suna karanta min musin janafan an gane ko to amma wa musaqqalan daga cikin ƙurra'u saba'a hamza ibn habib az-zayyat al-kufi da ali ibn hamza al-kisai al-kufi da shuba ana asim su kuma suna karanta min muwassin janafa da zamanto musakkal kenan yana da kai karfi min muwassin musin muwassin wawun sai ya zamanto yanzu yana da wasali sama kenan min muwassin wato hamza yana karanta faman khifa min muwassin janafan aw إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه شوبة فمن خاف من موص جنفا هكا كسائي فمن خاف من موص جنفا كو فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم من قال ده كيو يوا وموصن يتي وموصن ثقله صح شلشله haka al'imamu shaɗubi ya faɗa wato ya kawo su a baiti ɗaya da walakin na birra man amana billahi wal yawmil akhir da kuma musin janafan bi an ta'ammada zalika ya gangamta wato wannan karkacewa gaskiya din ya karkacewa gaskiya da ganganci ba akan kuskure ba bi ziyadati ala thuluthi ta hanyar yin ƙari akan kashi ɗayan ukun dukiyar shi wajen wasiya da zai yi au takhsisi ghaniyin matsalan matsalar ko kuma ya keɓanci mawadaci da wannan wasiyyar tashi da ya zo zai rasu kawai sai aga cewa a cikin wannan wasiyyar tashi akwai son kai wani mawadaci kawai ya ce a dindiga wa dukiyar tashi miliyan talatin inda da uku cikin miliyan ɗari da yake da ya ce duka ɗauka abu alhaji wani kuma shi yawancin ɗin alhaji ne ba wai mashar mashar ba ne shi kenan yanzu fa aslaha bainahum sai shi wannan wasiyi wanda ake yi wa wasiya din nan sai ya sasanta tsakankaninsu ai bainal musi wal musa lahu bil adli tsakankanin shi wannan alhaji wanda yake wasiya da kuma wanda ya wasiya a bashi kaza ya sasanta tsakankaninsu bil adli da adalci shikenan da ya zo shi ya ce a fidda miliyan 25 a mai aiki na Allah ko ya ce masallaci makaranta forage da sauran littattafai a siyo a zuba shikenan sai shi wanda yake wa bayan ce alhaji ai yanzu dukiyar taka duka idan aka yi lissafi ba za ta wuce miliyan arba'in ba to miliyan arba'in abin da kake da damar ka yi wasiya da shi shine za ka iya miliyan sha uku da jika ɗari uku da wani abu amma ba zancen miliyan ashirin da biyar saboda kashi ɗayan ukun dukiyar ka ne naka amma yanzu kashi biyu cikin uku wannan duka na magada ne yanzu kenan za a fidda wannan kuɗi miliyan goma sha uku za a fidda idan aka fidda sai a je a gina masallaci idan ya isa a gina masallaci da makaranta to in kuma bai isa ba kenan masallaci za a yi mai kyau idan aka yi masallaci mai kyau sai a siyo littattafai kamar yadda ka faɗa sai a zuba a masallaci limami na masallaci ya dinga karantar da bayan allah addini na musulunci zancen kuma makaranta da rijiya in Allah da in Allah ya kaddara waɗansu daga cikin 'ya'yanka tun da dai mun ji abin da ka faɗa in Allah ya hore sai mu sa su da sunanka shi kenan ya haka to wannan fala'ithum alai babu laifi a kan shi ko kuma da yanzu da ya zo ya ce to a ɗauki miliyan kaza a baiwa alhaji wani miliyan ashirin da biyar shi kuma miliyan sha uku ce yake da damar ya bada shi kenan ya ce a alhaji yanzu da ka ce a bada miliyan kin nan kaza fa alhaji wani in aka ba shi ma dukiyar marayu ce da ci saboda a ciki abin da yake haƙƙinka shine miliyan sha uku kenan kai yanzu alhaji da aka ce za a baka miliyan ishirin da biyar haƙuri za ka yi da miliyan sha uku ɗin nan saboda sauran duka na magada ne kuma wannan shine haƙƙi wanda shi ma'aihinsu yake da wanda zai iya yin wasiya a cikinsa amma ɗoriya akan haka bai dace ba alhaji ya ce to babu laifi in yara suna ɗauka a bani sha uku to zama fala'ifin alaihi babu laifi akan shi wannan alwasi fi zalika cikin wannan daidaita tsakankaninsu da ya yi wajen abin da ya shafi aka rage adadi mai yawa na wannan dukiyar saboda shi alhaji bai san ba hukuncin Allah a cikin dukiyar ta inna Allah gafurur rahim lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ga bayinsa sannan kuma rahimun mai jin kai ne ga bayansa waɗanda suke mumine na'am ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun
a diba da tafiyar lokaci za mu kwana a nan insha Allahu ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam zuwa yas'alunaka anil ahilla abinda muka yi daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik